إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يسلي لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله والرسول فقد فاز فوزا عظيما الحمد لله رب العالمين الذي جعل النفقة عبادة على كل مسلم والمسلمات والصلاة والسلام على خير البرية هو سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين إخواني في الله أو عبادي في الله عبادة الله واعلموا أن النفقة أفضل من فدائل الصدقة عند الله سبحانه وتعالى ولذلك قوله تعالى مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع صنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم ولما قص الله سبحانه وتعالى ما فيه من النفقة أو من البرهانية حس على جهاد وعلم أن من جاهد بعد هذه البرهان الذي لا يأتي بها إلا النبيين فلهم في جهاده الثواب العظيم ولما روى في صحيح أي صحيح البخاري ومسند أي مسند إمام أحمد بن حنبل عن ابن عم عن ابن عمر قال لما نزل هذه الآية قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رب ذي الأمة فنزلت من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيدائفه له أضعافا كثيرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رب ذي الأمة فنزلت إنما يوفى الصابرين أجرهم بغير حساب أي الصابرين الذين صبروا في الدراء والبصاء وحين البعث على كل حال يتصدقون بما أنعم الله به بما أنعم الله به وهذه لفظها بيانا مثل لشرفة النفقة في سبيل الله ولحسناتها ودينها تحريدا على ذلك وفي كلام حذيفة بن يمين في تقديره مثل النفقة الذين ينفقون أموالهم كمثل زرع زرعها في الأرض أي الزرع زرعها في الأرض أي زرع حبة واحدة ثم أنبتت حبة سبع سنابل أي سبع سنابل أي أكثر من مئة سنابل وفي السنابل يكون زرعة الواحدة تكون ألفا أو ألفين والله يكون ألف حتى أكثر من ألفين يعني أكرج سبع سنابل في كل سنبلة سنبلة مئة حبة أي فشبه متصدقان بالزراع بالزراع وشبه صدقة بالذراع فيداعفه له بكل صدقات له مئة سنبلة أي مئة حسنة كما قال الله تبارك وتعالى والله يداعف لمن يشاء آه. أي من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها أي عشر أمثالها العشر يداعف عشر عشر إلى مئة عشرة يداعف لمن يشاء وقال الله تبارك وتعالى الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون وفي آية الأك قال الله تعالى إنما نقيمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا أي لا من منا ولا الأذى وهو أبشى ما تؤدى ما تؤدى الناس هذا لا يجوز إكوان في الإسلام وقوله تبارك وتعالى قول معروفا ومغفرة خير من صدقات يتبعه الأذى والله غفور حليم وفي حديث مارو البخاري قال صلى الله عليه وسلم كلمة الطيبة الصدقة وأن من من المعروف الصدقة وأن تلقى أكاك بوجه طالق أي وجه المفرح كالمبصر كالمداهب الصدقة أكرده بخاري ومسلم وما روى من حديث عمر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سألك سائل أو إذا سأل سائل لما يكون يسألك أو يسأل غيرك فلا تودي عليه مسألة حتى يفرغ منها ثم ردوا عليه بواك ولدليل أن بذل يسير أو يد جميل ألا يأتيكم من ليس بالإنسان ولا جان ينذرون صباحكم فيما أو لكم فقد دل حديث أبرس والأقرى وأمن كرجه مسلم وغيره وذلك أن مالك التصور في سورة الأبرس مرة وأقرى آخر مرة وفي هذا الحديث حديث الصحيح رواه البخاري ومسلم إكواني في الله إن الله والملائكة يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلم تسليما اللهم يا بلا ريد سائل وسائل ولا يكيف الأود وسائل هذا حالنا ظاهر لك أمرتنا فتركتنا ونهيتنا فارتكبنا ولا سنك إلا وجودك يا رب السماوات والأراضين رب نغفر لنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين وانصرنا على القوم الظالمين وانصرنا على القوم المبدئين الحمد لله رب العالمين والآكبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين الحمد لله الذي أنعم أمة المسلمين بنعمة لا تؤد ولا تنسى هو, هو نعمة الإسلام وما فيها أيها godiya ta tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda shi ne ya cancanta a gode masa ‘ya'yan uwa lalle kamar yadda aka ji wannan hutuba tana bayyanar mana tana mana bayani ne akan abin da ya shafi a sadaka shi ne taimakawa fi sabidallah lalle yana daga cin abubuwa wanda suke amfanar al'ummar musulmai a nan duniya da lahirarsu shine yin sadaka yin sadaka mutuƙa mutum yana raye don manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce iza matal abdu in kada min amalihi illa min salasi ya ce idan wanda yake musulmi don ba a magana wanda ba musulmi ba Allah ya karɓi rayuwarsa to gaba ɗaya ayyukansa sun tsaya cik kuma ko da mutum yana da dukiya daga ƙasa ta taɓo sama ta zama turasa ta zama aikin banza wallahi mutuƙa ba ka yi abin da ya dace da ita ba ta zama aikin banza domin ta zama ta magada in sun ga dama su ma addu'a in sun ga dama in ba ka yi ba su je su gina maka wa masallaci ko 'yar wata rijiya in allah ya sa fa wani masu gadon naka mutanen kirki ne amma idan ya zama tuci kana raye baka da wani abun da ka sa a gabanka illa ga aikin Allah ana yi ka taimaka fi sabilillahi duk inda kaje ana bukata ka baya shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa wanda yake da kudi to talaka zai riga shi ga aljanna da shekara 500 sai manzon Allah ya ce illa man kana hakaza wa hakaza wa hakaza wa hakaza sai wanda dama ta san yana yi hagun ta san yana yi gaba ta san baya ta san yana yi shine wanda yake bayarwa fi sabilillah shine idan ya zama cewa kana bayarwa fi sabilillah kana yin aikin Allah kana yin ayyukan da suka dace to idan ka mutu sai a duba a gaya ayyukan naka ayyuka ne wanda suke masu kyau sai a dinga saka maka good a wannan shine ake cewa sadaka mai gudana yanzu a zo ana aikin masallacin nan ko ana aikin masallaci bulo ɗaya in ka saya ka bayar aka dora wannan masallacin in kaga an daina rubuta maka lada wallahi sai ranar da aka rushe wannan masallacin aka daina ibada a shi wallahi ba za a daina ba ka daina samun lada wallahi sai ranar da aka daina amfani da wannan masallacin duk wanda Allah ya taimake shi kuma ya je ya duba gurin da ya dace a karfin sa mai karfi ne sosai mutane suna da bukatar ruwa a wurin ya je ya tona musu bohal in bai da karfi ya je tona musu rijiya ya gyara rijiyar ya zama ana duk mutumin da ya zo ya sha ruwa a rijiyar nan kana da kwanta kana da kamashu haka nan wannan abin da kake ji na alkhairi to haka nan in ka je ka taimaka ma a wajen aikin barna haka nan ma kana da kamashu don manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce man awa muhdasan falaysa minni duk wanda ya taimaka aka yi wata barna ko ya taimaka wa wani mabarnaci ya ɓoye shi ko ya taimaka wajen yin wata barna manzo Allah ya ce ba ma tare da shi ranar gobe kiyama ba ma tare da shi da haka ya ƴan uwa wannan dama ce da Allah subhanahu wataala ya bamu mutuka kana raye kana da yadda zaka yi wallahi ka yi wa kanka wani tanadi kar ka yarda kar ka yarda ka ce aha kai tarawa ka sani babu wani abun da zaka yi na alkhairi wallahi kar ka yarda wallahi kar ka yarda domin da aka yi ta tarawan baka da lokacin kashewa sai ka gama tarawan ko kanka gama tarawan ma Allah ya karɓi rayuwarka to kai saurayi kai kanka abin da ya dace tun kafin ka zo kana ladama ladama da ba za ta maka amfani wannan mun riga mun gani ba ɗaya ba ba biyu ba to don haka ya kamata ya zama izina ya zama wa'azi a tattare da mu kar kuma ka rena ka ce a ni yanzu me nake da shi wallahi duk abin da kake da shi ai li yunfik zu sa'atin zu sa'atin wa man qadara alaihi rizqan falyunfik mimma atahullah kai gurgudun abin da zaka iya Allah ya san halin da kake ciki gurgudun yadda za ka iya kada ka rena abinda ake da bukata shine ka yi domin sa ka yi me domin Allah shine mun duba cikin suratul tauba yadda Allah subhanahu wataala yake cewa allazina yalmizuna fi sadaqati wallazina la yajiduna illa juhdahum fayaskaruna minhum sikrallahu walahum azabul alim Allah ya ce yana daga cikin waɗanda Allah yake musu azaba ranar gobe kiyama shine wanda in an zo ana tara sadaka da aka ga suna cewa a wani ma ka duba don a sani ka za ya bayar wani kuma ka duba ga hima ai ka za ya bayar ya bada lo kenan wani kuma ya bada to Allah subhanahu wataala ce wallazina la yajiduna illa juhdahum karka yarda duk abin da zaka bayar ka bayar daidai karfin ka karka bada abin da ba zaka iya addinin musulunci baya dora wa dan adam abin da ba zai iya yana baka ne gurgudan abin da zaka iya la yukallifu lawsan illa wus'a Allah yana dora wa rai gurgudan abin da za ta iya don haka kai iya abin da zaka iya karka manta da kanka a rayuwarka ta duniya kada ka manta wallahi kai kokari kai iyayenka don haka ne saboda girma da falala ta sadaka Allah ya kwatanta ta da dawa ko da abun shukawa kun ga abun shukawa yan kaɗan ne za ka shuka ƙwaya ɗaya ka samu ƙwaya ɗaya amma mafi yawancin abin da ka shuka an ka shuka ɗaya kakan samu sama da ɗari ma dalilin wannan ƙwaya ɗaya mutuƙa ka inganta shi to da haka ne Allah ya siffanta mana da gwargwadon sadaka da gwargwadon mai yin shuka ka duwa gani fa in ka shuka ƙwaya ɗaya da ka samu sama da ɗari a wannan zanganiya ɗin to haka nan Allah yake nuna mana idan kai sadaka guda ɗaya za a ninninka maka ita a ninninka maka ita fiye ma da wannan shukar da kai fiye da wannan abu shukar Allah ya gaya mana wata aya ya ce manzan lazi ya ƙura dullaha ƙaradan hasana wa ya da'ifu hulahu a da'afan kasira wallahu ya ƙabi da waye basa waye ya sai ba wa Allah rance bayan Allah ɗin da ya ce ya ayi wa nasu antumul fukara ya ku muta ya ku mabukata ne a wurin Allah wallahu wal gani Allah yana nufin waye zai taimaki addinin Allah wane ne zai taimaki yan uwansa Allah ya taimake shi ranar gobe kiyama Allah ba wani abin da yake bukata a wurinka ta kalla ka gani duk wasu wurare da Allah subhanahu wataala yayi magana na ibada ba yana nufin kai masa wani abu ka to ya me za kake da shi hada zaka yi wa Allah ka duba gani hatta wajen lahiya wajen ibada da yake ce ka yanka ci a ailan yana nan lamun luhu wa wala dima walakin ya lalu takawa mun da yake so kawai kai domin sa lada din kake nema a wurin kusanci kake nema a wurin Allah da sai ka samu lada ba mun ba nama yake so ba jini yake kawai so yake ayi domin sa kawai to lalle ya yan uwa wajibi ne a gare mu ga wanda Allah subhanahu wataala ya bashi dama wallahi ya taimaka ya taimaki kansa a haƙƙin Allah ne a wurinsa ya fitar kaga fa haƙƙin Allah ne in ka fitar kana da lada mai yawa to ina kuma ga bayan haƙƙin Allah din ma ka yi wata sadakata jariya wacce ake kira ka ciyar ka bayar ka duk abin da zaka iya Allah ya wasa maka wannan shine abin da zai agaje ka amma idan ka rike to zaka zo ka bar shi ɗayan biyu ko ya ƙare ko kuma ka mutu kai ka ƙare ka bar shi idan ka ƙare ka bar shi magani yan kaɗan ne ma suke waiwayen iyayensu wallahi yan kaɗan ne wanda in an mutu an bar musu dukiya ɗin suke iya waiwayen iyayensu irin wahalar da suka ya suka nema ko su musu addu'a ko su bayar su ce mun bayar domin wani mutum idan mahaifinsa ya mutu ko mahaifiyarsa ta mutu yana da ikon ya tafi ije wani wuri wallahi in yana da shi ma ya ɗauki nauyin ginin masallaci ko makaranta ko wani abu na alkhairi ya ce kawai na ya Allah wannan abun da ne na yi domin ka ne amma ladan a kaiwa mahaifiyata a kaiwa mahaifina duk za ka iya yin wannan wannan shine abin da zai murna da kai shine abin da zai sanya ya aifi da wanda yake waladu salih da wanda yake nagari to kai ma baka yi wa kanka ma ballanta na kai wani baka samu kai wa kanka ma ballanta na kai wani to baka yi wa kanka ba ina za ka yi wani lalle ya'yan uwa mu iya kokarin mu wallahi mu dage wajen yin abin da ya dace lokacin da ya dace shine mu taimaka wa kanmu kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ake ƙara gaya mana ya dan uwa idan mutum yazo da wata mas'ala tasa shine me yazo yana da bukata daga yazo maro yazo yana roko ne karka ce mai komai wani mutum ne yazo wurin ka taimako ka bari sai ya gama dukkanin abin da ya kawo shi ya gaya maka idan zaka iya ka bashi idan ba zaka iya ba gaya masa magana mai daɗi wani eh kai hakuri ni ma na abin da kake nema ni ma shi nake nema a gaya masa magana mai daɗi ya tashi ya tafi kada ka masa tsawa kada ka gaya masa bakar magana kada ka ka gaya masa magana wata ke mai daɗi ya tashi ya tafi haka nan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya karanta haka nan tsarin addinin musulunci ya tsara ya karanta don haka ƴaƴan uwa kada mu zamanto cewa muna yin abubuwan da ba su dace ba duk abin da zaka iya shi zaka yi kada ka yi abin da ba zaka iya ba amma dai kada ka yarda ka manta da rabanka na lashira ya zama duniya kawai ka zaba kada ka yadda kada ka yadda kawai ka samu a duniya ne kawai in ma ka kashe in ma ba ka kashe ba in ma kai a a kai abin da zaka iya kai tanadin abin da yake maka na ranar gobe kiyama wannan sadaka ga ta nan nau'ika ne wanda suke da dama taimako gashi nan yadda zaka yi da dama zaka iya da kanka zaka iya da dukiyarka gashi nan yadda Allah subhanahu wataala ya ba mu dama don haka lalle duk wanda Allah subhanahu wataala ya wasa'a masa Allah yana da kyau ya yi kansa wani tanadi tun kafin Allah subhanahu wataala ya karbe shi karba ɗayan biyu ko ya karba abin da kake da shi ko ya karbi rayuwarka duka kowane zai iya faruwa kuma a koda yaushe domin duka guda biyun lokacin da aka baka ba a yi shawari da kai ba lokacin da za ka baka duniya ba a yi shawari da kai ba haka nan lokacin da ka zo duniya ma Allah ya baka abun duniya din abun da ake gadar rake a duniya ba a yi shawari da kai ba ganin ka kawai kai ka samu hikenan don haka kai kokari kai maza maza badir kaula anta badir kai gaggawa kafin a yi ma gaggawa musamman ma wannan rayuwa ta mutu yanzu kusan a ce gaggawar ma ake daga ka fara sai ka tafi kawai ka wuce shikenan ba dawa an shafa babunka duka da an ce jiya fa muke tare da wani a rana ita yau muna tare da shi a lokaci kaza muna tare da shi sai dai irin wannan shirar kawai amma ta riga ta wuce har abada ya wuce yayan uwa lalle kada mu manta da kawunan mu mu iya kokarin mu mu yi duk abin da zamu iya a lokacin da ya dace tun kafin ka zo kana da dama yayan uwa akwai malam adam usman wanda yake na'ibi ne a nan masallacin yana bukatar da Allah ku taimaka masa da addu'a Allah subhanahu ta'ala ya agaje shi Allah ya taimake shi akwai wani abu da ya sa a gabansa Allah subhanahu ta'ala ya biya masa bukatunsa wannan shi ne lokacin sallah ya yi insha Allah yanzu za mu gabatar da sallah kamar yadda muka saba gabatarwa subhanaka Allahumma hamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk